الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلس من ماتا نجوم جمعة الفاروق Islamic Academy ko yau sha hudu ga watan rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da 26 ga watan biyu shekara ta 2021 daidai makon da ya wuce mala hamza ne muku karatu amma dai zan maimaita karatun saboda ba a yi rekodin ba kuma da yawan mutane daga nijar da sauransu suna bibiyan karatun sun magana sun tambaya da haka zan maimaita darasin da ya yi sau da wanda suke nesa da mu kuma suna bibiyan abin da muke babin da muka tsaya inda malai karanta shine fitnatul qabr fitinar kabari tambaya da za a yi ma mutum a kabari jaraba wanda mutum yake gamuwa da shi a kabari bayan ya mutu mala ya ce saniyan abu na biyu da za mu fahimta karkashin wannan babi shine fitnatul kabari fitinan kabari jaraba wanda mutum yake shiga a kabari musulmi ne shi ko kafin mala ya ce fitnatul kabari hiya su'alul malakaini lil insani ba'da mautihi fitnatul qabri idan aka ce fitinan qabari hiya ita ce su'alul malakaini tambayan da mala'iku guda biyu sukan yi lil insani ga kowane mutum musulmi ko kafiri Allah ya ce su'alul malakaini tambaya ne da mala'iku biyu sukan yi lil insani ga kowane mutum ba'da mautihi ba'da mautihi bayan ya mutu sawa'un wannan mutumin da za a yi ma tambaya dufina an rufe shi a kabari kamar yadda aka saba rufe mutane aulam yudfan ko ba a rufe shi ba konewa ya yi gini ne ya danne shi naman daji ne suka cinye shi ruwa ya fada gobara ta koda shi kurmus kamar yadda ta taba ma abokin mu a katsina to duk wanda ya faru dai daga ciki sai an tambaye shi wannan tambayin da mala'iku za su yi za su yi ma mutum ne an rabbihi game da ubangijinsa ya ya ɗauke shi ya ya bi shi ya matsayinsa da ubangijinsa a duniya wa dinihi kuma za su tambaye shi game da addininsa tambaya na nawa kenan na biyu wa nabiyahu za kuma su tambaye shi game da annabinsa wannan tambayoyi uku sun zo a wasu riwayan a wasu riwayoyin sun zo da hudu akwai riwayan imamu muslim za a tambayi mutum game da addininsa game da annabi annan sallallahu alaihi wasallam shi akwai riwayan da tambaya biyu za a yi ma mutum man nabiyuka wane ne annabinka a kowannan tambayan bayan mutum ya amsa sannan a sake rikitar da tambaya a ce da shi ma za ta kulu fi hadhar rajulu alladhi bu'itha fikum wannan mutumin da aka aiko cikin ku me zaka ce game da shi in baka bi sunnan shi ba baka koyi da shi ba ba yadda zaka iya amsa tambayansa kamar yadda mala ya faɗa a gaba gashi na yake cewa fayuthabbitu Allahu alladhina amanu sai Allah madaukin sarki ya tabbatar da masu imani bilƙauli thabiti da magana tabbatacciya amsa wanda ta dace fayakulul mu'min ta yanda mumini zai ce a wannan rana Allah ka samu a cikinsu rabbi Allahu wanda ya kage halitta ta kuma yake azurta ta juya ta shine Allah wa dini addini tsarin da nabi a rayuwa ta ko shine al-islam musulunci na sa hijabi na sa niqabi na kiyaye sallah ban fitar da tsaraici ba ban zama tambadaddiya mai sha'awar turawan yammacin duniya ba na iya karanta alkur'ani ba na iya karanta gulma da tsegumi a social media ba na cika kunnuwa na da tilawan qur'ani ba da wake-waken banza da wofi ba haka nan na rayu yanda annabi ya ce abi haka na haƙura na bi wa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan life model dina wanda na rayu da irin rayuwarsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine gwanina shine burgewa na in ya sa ni ina yi in ya hana ni ina hannuwa bai tsine ma masu fitar da tsaraici ba su sa hijabi ba kuma a duniya ni na sa hijabi bayan shi ya tsine ma waɗancan so ni ban shiga cikin tsinannunsa ba na bi shi yadda ya ce a yi ban ɗauka wayewa shine fitar da tsaraici ba hadisi na nan cikin sahihu muslim sinfani min ahlin nar siffofi biyu na mutane yan wuta ne ragas in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farkon su maza ne azzalimai annabi ya siffanta su na biyun su mata ne marasa sa hijabi ko su sa kaya mai nuna tsaraici da shafin su annabi ya ce in kun gansu ku tsine musu in ma ba ku tsine musu ba ni annabin Allah ina tabbatar muku mala'iku sun tsine musu an hada lahira za ku gani shawara ya rage ga mai shiga rijiya wa yudillillahu zalimin sannan Allah yana batar da wanda suka suke zalunci fa yaqulul kafir dan haka sai wanda ya kasance kafiri ne a duniya Allah ka tsare mu da kafirci sai ya ce hahin hahin la adri hahin hahin kaman wayyo wayyo kalma da ke nuna mutum na cikin azaba da radadi la adri sai ce bai sani ba wa yaqulul munafiq shi ko wanda yake munafiki awil murtab ko wanda yake shakka a imaninsa sai ce la'adari shi dai bai sani ba samitun nas ya ce shi dai ya ji mutane ne ya kulu na sha'an suna faɗin wani abu wai shi musulunci wani mutum wai shi annabi tunda shi ba yadda yi da su ba ya dai rayu a cikinsu faƙultuhu ya ce nima sai ina faɗi kamar yadda suka faɗi kama ja'al zalika fil ahadithu sahiha mala ya ce kamar yadda wannan maganan ya zo a hadisai ingantattu almutawatira wanda suke mutawatirai in an ce mutawatir daga jama'a masu yawa wanda kuma ba za a iya jingina karya a gare su ba suna da adalci kuma yawansu ya kai yawan da ba zai yi a ce sun yi karya ba matsalahul hadith insha Allah za mu zo mu karanta taisirin matsalahul hadith da ku a cikin malam ya kawo muke cewa sukan fara daga mutane arba'in fikat waɗanda ba a tuhumarsu da ƙarya kuma masu mutunci a cikin mutane to disan da aka sami iri waɗannan sun faɗi magana iri ɗaya to wannan magana ta zama mutawatira wa minha daga cikin hadithan da suka zo suke magana game da al'amarin fitinar kabari su ne hadithin anas bin malik radiyallahu anhu hadisin anas dan malik allah ya ƙara yadda a gare shi anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ƙala manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce innal abda lallai shi bawa fa idza wudi'a fi qabrihi idan aka sanya shi a cikin kabarinsa tawalla anhu ashaba mutanen shi abokanan shi da masoyan shi za su ba da baya su kyale shi ba wata kauna da wani zai iya shiga kabari da ke saboda ita wa innahu kuma lallai tabbas shi wannan mamacin da aka sa a kabarin nan wallahi la yasma'u qar'a ni'alihim wallahi yana jin taku da karan takalman su in ma gwani ne wurin gane wani zai gane wancan dan sa ne na fari irin tafiyan sa ne gashi can ya juya atahu malakani bayan juyawan sun nan fa malaiku biyu za su zo mishi fa yaqudanihi sai su zaunar da shi wa yaqulani lahu sannan su ce da shi to abin da ya kamata muku shimfida tun a farko da malam yace za mu mutun tambayan kabari ko an rufe shi ko ba a rufe shi ba hannu kwatance ko wuta ta cinye mutum ko gini ko ko fada ruwa babun mamaki bane duk abin da Allah sallallahu ya faɗa zai faru zai faru idan zaki mamakin wannan ki fara komawa ki mamakin ya aka samar da mutum daga rashi hal'ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura shekara 100 baya ba kowa wurin nan 60 ma baya ba kowa nan kila kanzon azarbabi da yawa sittin masu zuwa kuma ba lai ne a samu wani ba ko an same ki duniyar ma ta gama miki daɗi an ci an cinye jiran lokaci kawai kike an gane ko to saboda haka nan idan har Allah zai samar da mutum daga babu to da an ce zai dawo da shi ko ya zaunar da shi ko ya mai tambaya ko ya kaza duk ba abin mamaki ba ne tunda inda da abin da ya zama abin mamaki samar da mutum ne daga rashi to wannan kuma bai gagara Allah ba ya za a yi wannan gagara Allah an fahimta ko sannan sai ki tuna wanda ke faɗin maganan nan ba ɗan adam ba ne ki, bal shi ne ma wanda ya samar da ɗan adam ko to shi ne malaika wannan ya ce a tahu malaka ne malayaku biyu za su zo mishi faya ƙudanihi su zaunar da shi kamar muna takuruwa karatu a makarantar nan ko eh inda aka canja wuri ban da tabbas ne Allah ya sani Allah ya sani ko anan din kun ga inda da yaki nake zama a majalisa ko a canja eh ku shawara in kuna da wani wurin da yafi muku nan to ku kawo shawara amma dai rashin tabbas ina shine matsala gaskiyar magana fa yaqulani lahu sai su ce da shi ma kunta taqulu fi hadha rajul me ka kasance kana faɗi ne game ga wannan mutumin li muhammadin sallallahu alaihi wasallam malice ana nufin ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'min kun ga wanda ya kasance mumini fa yaqul shi za ku ji ya ce ne ashhadu annahu abdullahi wa rasulu ya Allah ka samu a cikin su ina mai tabbatar da cewa shi wanda kuke tambaya na bawan Allah ne kuma jakada ne na Allah da ya aiko shi fayuƙalu lahu sai su ce da shi fayuƙalu lahu sai a ce da shi unzur ila mag'adika minan nari juya ka ga mazauninka a gidan wuta amma kash Allah ya kwace ka faqad abdalaka Allah bihi mag'adan fil janna Allah ya musanya maka da wani mazaunin a gidan aljanna fayarahuma jami'an sai ga gidajen shi biyun nan gaba ɗaya a lokaci guda windo za a nuna ma ga aljannan can ga wutar da ka subuce ga ta wutar can tana balbali kai take jira amma da ka tsaya kan sunna to ga aljanna can dausayi ne ke jiran ka na hutu ya ni mal'adai ne yana nufin wararen zaman nashi biyu na wuta da aljanna wa ammal munafiq wal kafir amma kun ga munafiki da kafiri fa yuqalu lahu sai a ce da shi ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul me zaka ce game da wannan mutuni fayakulu sai ce la adiri ban sani ba kuntu aqulu ma yaqulun nas na kasance ne kadai ina fadin irin abinda mutane suke fada fayuqalu lahu sai a ce da shi la daraita kar Allah ya sa ka sanin Allah wadaran san kar ma ka sanin wala talaita kar Allah ya sa ka iya fadi ka karanta amsan ka fadi tambayan da aka yi ma ya rage naka azaba ce wurjanjan wa yadrib daga nan ne fa za a da a duke shi bi matraka da, da, guduma min, min hadid na bakin karfe darbatan wani irin bugu faisihu sai ya kwantsa ma ihu sai hatan wani irin ƙara wani irin ihu ya sma'uha wannan ihu kowa yana jinta man yalihi ga duk wanda yake bayansa a raye ghairar thakalain in banda aljanu da mutane su kadai ne aka share musu jin ba sa ji salisan na uku na'imul qabri wa azabu ni'iman kabari da azabansa malam yace kullu man mata duk fa wanda ya riga ya mutu fa ku sani nala jaza'uhu ya riga ya haɗu da sakamakonsa min na'imul qabr na ni'iman kabari ne yayi aiki mai kyau to alhamdulillah zo ka huta au azabu ko ko azaban kabari ne ka kuskure zo ka ci bugun bala'i kafin ran alkiyama ƙobira sawa'un daidai ne ƙobira an rufe wannan mamacin aulam yukbar ko ba a rufe shi ba yan indiya suna ƙona mutum su yi tokansu su sheƙe ko sun yi aikin banza innama amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun tokan da suka sheƙe Allah zai ce dawo ki haɗe kuma dole ta haɗe falau akalat kusiba ko da a ce namun daji ne suka cinye mutum au uhrika ko ko kona shi aka yi kaman yadda muka faɗa hatta sara ramadan har sai da koma toka wa nasafa kuma aka sheke shi fil hawa'i a cikin iska au suluba au saluba ko kuma a'a an tsire shi ne au gharaka ko ya fada ruwa ya nitse fil bahri a cikin teku wasala ilaihi wallahi koma wanne ne ya faru daga cikin waɗannan wasala ilaihi na'imahu sai ni'iman kabari ya riske shi idan mumini ne kamar yadda ya faru da Hubayb bin Adi au au au au azabuhu ko kuma azaba sai ya riske shi idan kafiri ne kamar yadda India suke kamar yadda muka ce malai ce wa azabil qabri kun ga azaban kabari wa na'imahu da ni'imansa ya kawo ala ruhi wal badan yana faruwa ga gangan jiki da ruhi duka ake ma azaban fa amma azabul qabri amma kun ga azaban kabarin nan da ake magana ya ku yan uwa fa yakunu lidh-dhalimin min al-kafirin wal munafiqin yana kasancewa ne ga azzalimai da kafirai da munafikai wal usad da kuma wanda suka saba ma Allah a gidan duniya qala ta'ala Allah madaukaki da kansa ya yake hanzari yake cewa walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut ina ma da a ce zaka ga azzalimai a lokacin da suke maye da magagin mutuwa wal mala'ikatu ga su ana fisgaran za ta fita ga mala'iku nan shimfiɗa a tsaye ba su tso aidihim sun shimfiɗa hannuwansu suna cewa ga wannan wanda ran za ta fita akhriju anfusakum fitar da rayukanku ku kawo ta da daɗi ko babu al yau wannan wannan ita ce wata yini wanda tujzauna azabal hun za a saka muku da azaba ta walakanci da kaskanci wannan alaikum salam wannan azaban ta kaskancin ko za ta same ku ne bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq na daga abin da ku kasance kuna faɗi game da Allah ba tare da gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma kun kasance game da ayoyin Allah kuna girman kai wa qala ta'ala a wani wurin Allah ya faɗa yana mai kamanta abin da za a yi ma 'yan wuta yake cewa annaru wuta ce dai wanda suka sani za su shige ta yu'raduna alaiha ana gitta su akan wannan wutan guduwa da ashiya safiya da maraice wa yawma taqumu sa'a sannan a ran da za a tashi alkiyama sai nuna wancan gittawan wutan na safiya da maraice a kabari zai faru sau da Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu a ranan da kuma za a kiyama za ta tashi za a ce da su adkhilu ala fir'auna ku shiga cikin mutanen fir'auna da ashaddal azab azaba mafi tsanani wa fil hadith haka nan ya zo a cikin hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kala yace falawla falawla alla tudafinu la da'awtu Allah an yasma'akum min azabil qabr alladhi asma'ahu min asma'a asma'a minhu falaula Allah tudafinu in dan baicin ana rufe kunkun mutu baicin akan rufe ku a kabarurrukanku la da'autullah da na roki Allah madaukaki an yasma'akum da ya sanya muku jin min azabil qabr abinda ake koda ma mutun na azaba a kabari alladhi asma'a minhu wanda naji daga gare shi irin abinda nake ji baicin kada bala'in tashin hankali ya sake shafanku da na sa an jiyar da ku abinda na kan ji na azaban kabari da ake ma mutane sun ma'akbala bi wajihihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo da fuskansa ya kalli mutane yana mai tausaya musu faƙala sai ya ce ma al'ummansa ta'udhu billahi min azabin nar ku nemi tsarin Allah daga azaban wuta wallahi abin ya wuce wasa qalu sahabbai na ganin yadda hankalin annabi sallallahu alaihi ya tashi sai gaba ɗayansu suka ce na'udhu billahi min azabin nar muna neman tsarin Allah daga azaban wuta ya Allah mu ma daga nan muna cewa na'udhu billahi min azabin nar Allah kai mana tsari daga azaban wuta dan tsarkin sunayenka faqalu faqala ba sun faɗi na farko ba a abin ya wuce wasa ya ƙara ce da su ta'udhu billahi min azabil qabr to karo na biyu bayan wuta akwai karaman wutan ita ce azaban kabari don haka nan ta'udhu billahi min azabil kabir ku nemi tsarin Allah daga azaban kabari qalu sai suka ce na'udhu billahi min azabil kabir muna neman kariyan Allah daga azaban kabari alhadid har zuwa karshen hadisin to ba ya faɗa musu a rana ɗaya ba a'a shi ya san abin da ya ji ya ga abin da ya gani don haka ba zai wasa da shi ba sai ya kasance shi annan sallallahu kansa alaikum assalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa malam yace wa kana min du'aihi ya kasance daga cikin addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe akan ji annan sallallahu na cewa Allahumma a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ina neman tsarinka daga azaban wutan jahannama wa min azabil qabr kuma ya Allah ina neman tsarinka daga azaban kabari wa min fitnatil mahaya ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa wal mamati kuma ya Allah ina neman tsarinka daga fitinan da ke biyo bayan mutuwa Allah mu ma muna neman tsarinka daga waɗannan wa min sharri fitnatil masihid dajjal kuma ya Allah muna neman tsarinka daga fitinan dajjal mai shafaffen albarka asbabu azabil qabri lil mu'min abubuwan da sukan jawo ma mutum gashi mumini amma ai masa azaban kabari ko da ran alkiyama zai shiga aljanna akwai waɗanda sai an tsare sa a kabari an musu azaba don a shafe musu laifukan da suka girbo ma kansu to don haka ga shi za a faɗa mana don mu nemi tsari kar mu shiga cikinsu malam ya ce wa min asbabil azabin lati warada zikiru hafil ahadith daga cikin dalilan da suke janyo azaban kabari allati warada zikiruha wanda ambatansu ya gudana fil ahadith a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi aka ji annabi sallallahu ya faɗi cewa duk wanda ya abu kaza za a yi masa azaba a kabari ga sunan guda biyar na farko almashu bin namima tafiya da annamimanci annamimanci shine naqlu kalamu shakhs ila shakhs bi qasd al idrar dauki maganan wance ki kai ma wance da nufin hada fitina duk wanda ta ɗauki maganan wata ta kai ma wata har fitina ta faru tabbas ta shiga cikin azaban kabari da kuka ji Allah ya tsine ma abi lahab a ƙur'ani ya haɗa da matansa ya ce wa mura'atuhu ammalatal khatab da matarsa da take ɗauke da iraren wuta malamai suka ce ita matan ba laifin abu jahal ya kai ta wuta ba abin da ya kai ta wuta annamimiya ce tana ɗaukan maganan wani ta kai wani ta haɗa fitina don wannan allah ya tabbatar mata da cewa sai ta ɗanɗana azaban wuta to da haka duk musulmin da ke da wannan sifan shi ma ya gayyato ma kanshi azaban kabari in kun ga ba a yi mai azaban kabari ba to tuba mutum ya yi kan ya mutu ko kuma allah ya so ya yafe mishi kuma wannan allah ne ke ganin dama ba mai sa shi dole wani fushin an fusata shi baka sanin kana cikin wanda ko an yafe musu ko ba a yafe musu ba na biyu adamu tanazzuhu min albaul rashin tabbatar da tsarki yayin da mutum yayi bawali mutum ya miƙe sauri sauri wata ma dan bala'i saboda ta je ta kalli arewa 24 ne yan kudu na shirya bala'i suna bude channels masu kyau suna yakan mu suna kashe mu suna kashe mu kuma su fito su propaganda suke da media ba a jin muryan kowa sai nasu duk sun danne mu AIT channel TBC waye duk suna kudu ke kuma sa karya kina nan arewa 24 kadai tunanin ke tsaya babu tunanin ki yanda walaikum salam babu tunanin ki yanda za a assasa wani abu na musulunci a samu muryar musulunci musulunci ya daga manzo Allah ya alfahari da ke ki fito da arewacin ki da zamancin ki duk babu yanzu dan karamin wannan kila kuna ganin wannan alfaruk multimedia din da nake so in bude insha Allah har studio nake fata Allah ya ban iko in yi anan na saga na samu wani jiya mun je mun zauna da Dr. Ahmad Gumi mun tattauna da shi akan irin shiga dajin da yake da fitintunin da suke faruwa insha Allah jibi za mu hira da shi za ku je mu so duk wannan abin ana nan wai ana kokarin ƴaƴan mu fa muke tunani mu namu ta riga ta kare duk wanda kenan me rage mishi ka kai shekara 10 20 a Najeriya me rage su dan ka saura wake maganan ka wallahi bala'o'in da za su biyo bayanan da shekara 15 20 Allah kada ya san yawan su to wai fatan mu ƴaƴan mu mu tara ƴaƴan mu su taso akan wani abu ko da mu ba za mu ga bargon ba mu sha wahalan ba komai in ƴaƴanmu za su zo su yi abin da ya kamata to amma ke kina nan kina ta kallon Nollywood na banza da wafi kina kallon wancan a gurguje duk abin da kike a gurguje ibadan ki a guje komai naki ba fasari wannan ba ɗabi'an musulmi ba ne jama'a ba ku ga iyayenmu da kakanninmu suna ƙarshe mai kyau ba to ku kalli rayuwansu ku gani sanda suka rayu ba ilimi mai yawa kamar namu amma suna da nagarta sallan walha ba su wasa da ita in kika ga wata wallahi akwai ta uwanmu da ta rasu mijinta ya zo a kirawansu na mutuwa da su biyar suka mutu ban taba ganin tashin hankali a familinmu kamar wannan ba mutum biyar suka mutu hatsarin mota wani konewa ya kurmus a kan tabarma muka sa gawansa muka yi ya fama ruwa muka naɗe a hankali aka muka kai shi kabari ƙashin shi gayi nan jikin shi kamar tayan mota to akwai ‘yar uwanmu mota ce ta ji juyawa da su har ta gama juya hijabinta bai fita ba kanta ya faffashe da muka zo nan barau diko da mijinta ya zo suka zo wasu daga cin familin suka ce a kai shi ya ganta na ce mishi a'a ko bari a kyautata ganinta kar ya ganta a yanayin da in kowa zai ganta a wannan bala'in mu kanmu ya muka je ina ga shi wasu daga cikin manyan suka ce a'a a kyale shi wani ya kawo turanci his his her husband allow him to see her let him go bismillah ana buɗe wallahi yanka ihu ya faɗo ta baya ni na gani ƙashin hannunta sai da ya fito ta ce musu ga abin da ake gudu za a lalata goma ya juyo yana, yana wani irin kuka mai ban tausayi wallahi ban san sanda na danna zuciya na na rike shi na mai nasiha babban mutum ne ya girma to abin da nake so in gaya muku shine da ya zo ran alhamis abu ya faru da ya zo na ce mishi ta dace da daren juma'a sai juyo yana kuka ya rike ni ce yau yaushe a firgice na cewa alhamis ya ce na rantse da allah ta mutu tana azumi inda ba tana jinin al'ada ba abin da ya faɗa game da matansa kenan saboda yana abuja ta tana zariya za su koma ne bai san sun zo sha'ani za su koma ya ce min na rantse da girman allah ta mutu da azumi a bakinta ko da na koma zariya ka gaya min tabbas ban ma gaya musu abin da ya faɗa ba da kunni na ji suna faɗa ga sha tashi da azuminta abin da suka faɗi kenan to kun ga wannan shine nagarta shine more ma rayuwa mu ce zama dan duniya me za ka yi da duniya inda duniya tsaya ne za ka ga kabari na fanta ma a cikinta duniya yana da kyau ka nemi duniya ba laifi ba ne amma duniya ta shiga gaban idanka matsala ne matsala ne matsala ne lahira akan fara samu sannan walatan sana siba ka minar duniya sai ka nemi rufa asiri a duniya iyayenka Allah ya datar da mu akli luhumun nas cin naman mutane yana daga cikin abin da ke janyo azaban kabari in ji annan sulasallam wa zina da yin zina zina ku yanzu ta zama ado Allah ya tsare sannan na biyar akulin riba cin riba nifa babin nake so in gama kuma insha Allah zan gama to yanzu mun ji azaban kabari mun ji abin da ke haifar da azaban kabari sai baban malam ya zo tunda musulunci rahama ne sai ce asbabun najati min azabil qabr hanyoyi ko dalilan da ke kubutar da mutum daga azaban kabari ya Allah ka kubutar da mu daga azaban kabari mala yace wan najati min azabil qabri takunu bi tajannubi asbabi wan najati kuma tsira da kubuta min azabil qabr daga azaban kabari takunu tana kasancewa ne bi tajannubi ta hanyar nisanta asbabihi dalilan da ke sa aima mutum azaban kabarin mun san su kuma ga biyar can daga ciki sai mu nisance su wa kadhalika bil jid hakanan ana iya nisanta azaban kabari bil jid da kokari ba ni ga asusun marayunan na azumi ba jefa gudunmuwarki dauko sutura ki bayar in za a je mara lafiya je ki ayi dake yi kaza nasu yi sallan nafila yi azumi karanta qur'ani sada zumunci yi sulhu tsakanin wanda suka saba a junansu aljid kokari karanta qur'ani yi sallah a dare yi sallan duha wannan kokarin fi ta'atillahi a cikin yi ma Allah da'a kuma karki yiki daina ki ce da da mu ake yi a'a wa dawamu muhasabatin nafs da dawwama wurin bincikan ranki kina sallan dare da yanzu kin daina me yasa ba fushi Allah ya dake ba sallan dare kyauta ne Allah ke ma mutum wallahi ko amuminai sai wanda Allah ke so wallahi kun ji na rantse muku wallahi ko kai mumini ne sai Allah na son ka dai baka sallan dare saboda ana baka sallan da an riga nisan taka da wuta an cire maka duk dalilin da ya sa ka taɓe an cire ma shi to ki duba ki gani kina yi in ba ki yi ta bismillah ranakun da ya karewa suke cinyewa suke ki binciki ranki war ribati fi sabilillah da dako domin Allah ki zauna kafin lokacin sallah ki karanta qur'ani ki nafila wa qira'ati surati tabaraka wa hifdhiha da karanta suratul mulk da haddace ta annabi sallallahu alaihi ya ce a cikin qur'ani akwai wata sura din wannan suran ayoyinta guda 30 ne yace wannan suran ana so ki karanta ta a dare ki rinka karanta ta a kowace dare kuma ana so ki haddace ta tana tsare ki daga azaban kabari in dai kina karanta ta ko kin haddace ta ba za miki azaban kabari ba manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ala ku saurara wannan suran tana cikin alqur'ani ku saurara wannan suran ayoyinta guda talatin ne ku saurara wannan sura ita ce tabarakan ladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir kun fahimta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a diddare sai ya karanta ta da ita da suratul sajada faqad warada anna halmani'atu min azabil qabr haqiqa hadisi yazo yana tabbatar da cewa suratu tabaraka tana hana azaban kabari wa amma na'imul qabr shi ko ni'iman kabari yan kwa musulmi falil mu'minina sadiqin yana samuwa ne lil mu'minin wannan ni'iman na mu'minai ne as-sadiqina masu gaskiyan imani ba munafikai ba kama fi hadith al-bara bin azib kama inda zo a hadisin al-bara bin azib radiyallahu anhu Allah yadda da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya fada fil mu'min dangane da al'amarin mu'mini yake cewa idza ajaba al-malakain fi qabrihi idan ya amsa tambayan waɗancan mala'iku guda biyu da muka faɗa a ƙabarinsa yunadi munadin mina sama wani mai kira zai yi kira daga sama abinda zai faɗa shi ne an sadaka abdi bawana ya yi gaskiya a duniya na san shi ya bi ni yadda ya kamata fafrishu humin aljanna ku yi masa shimfiɗa daga aljanna ya Allah ka samu a cikinsu don tsarkin sunayenka wa albisuhu min aljanna ku yi masa tufafi daga tufafin aljanna waftahu lahu baban ku bude mai wata kofa daga nan inda yake ila aljanna ya rinka shaka daga cikin dausayi na aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mutu a kabari sai Allahumma zal qabrahu rawdatan min riyadil janna wala taj'alhu hufarun min hufarin niran Allah ka sa kabari ya zamto dausayi daga cikin dausayin aljanna ya Allah karka sa zamto wani rami ne wawu keke daga cikin ramukan wuta don ba makawa sai mutum ya samu kanshi a ɗayan biyu fa imman ni'ma wa imman azab ba makawa sai ɗaya ya faru Allah mutum ya tausaya ma kanshi tun kan wani ya tausaya mishi fa yatihi min rauhiha sai iskan wannan aljanna ya rinka tsuwan mamumini wa tibiha da kanshinta wa yafsahu lahu fi qabrihi da a buɗa masa a cikin kabarinsa madda basarihi iya ganinsa babu takura Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin mu je littafi na biyu ashirin da shida ko da bakwai yau na boko الحديث التاسع والثلاثون an yi shi wancan satin ko ko ba a hadisi ba alhadisu tasi wa thalathun hadisi na 39 an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna allaha lallai allah maɗaukakin sarki ta jawazali an ummati ya yi min rangwame da yafiya dangane da al'umma na a lokacin da suka aikata alkhata'u kuskure wan nisyan kuma ya yafe musu abin da suka yi akan mantuwa wa mastukrihu alaihi kuma Allah ya yafe musu abin da aka tursasa su suka yi ba akan sarransu ba حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما مفردات الحديث دaidaikun kalmomin da suka zo a cikin wannan hadisi fadin Allah sallallahu da yace annallaha taja annallaha tajawaza li an ummati kalman tajawaza yana nufin tasamaha an yi rangwame al khata'u yana nufin diddu sawab kishiyan daidai kuskure kishiyan daidai ko dacewa ko wani siyan mantuwa ko ana nufi ne ma'anan adamu tazakkur rashin tunawa abinda baka tuna baka yi shi ustukriha abinda aka ce ustukriha shine ujbira abinda aka tirsasa mutum da ƙarfi da yaji ba don ransa yana so ba sharhul hadith sharhin wannan hadisi malam yace yabda'u at-taklif fil ahkami bi bulughil mar'i yabda'u at-taklif nauyi na shari'a nauyin shari'a nayi sawa ai ko a hana yabda'u yana farawa ne fil ahkam dangane da hukunce hukuncen addinin musulunci yakan fara ne bi bulughil mar'i a yayin da mutum ya balaga wannan kuma a fiqhu za a ji menene balaga au tamyizul ashiya ko kuma nauyi na shari'a yana farawa ne a lokacin da mutum ke iya bambance abubuwa da akwai sanda mutum bai balaga ba amma ana hukunta shi kamar me sallah ga yaro allimu auladakum sala ko ku koyar da su sallah lokacin da suke shekara na wahum abna'u saba suna shekara bakwai wadribuhum alaiha ku yi musu bulala a lokacin da suka yi shekara na ashara sinin shekara goma kun ga ba su balaga ba galibi ko in ba kila mace ba mace ma ba kowace ba haka ne yawwa to kun ga ba su balaga ba amma dai shari'a ta hukunta su shine tamyiz suna iya bambance abu yaro kai shekara bakwai ko hararan shi kai ba zai ma dariya ba ya san me kake nufi amma akwai dan karami yan shekara uku kararai ma sai ya bushe da dariya kawai ka zama wani dijango shi bai ma kun fahimci magana yawwa faida sara mukallifan idan mutum ya zamto wanda nauyi yake hawa kansa la yuhasabu alal af'ali illa bima nawahu ba a masa hisabi aka abubuwa sai wanda ya nufi sa aika sada fi'lihi wanda ya nufin aikatawa fa an akhta'a shay'an faman akhta'a shay'an dan haka duk wanda ya kuskure a wani abu wa asaba ghayrahu kuma ya dace da wani abun ya kuskure a wani ya dace a wani fallahu ya'fu anhu Allah zai yafe masa wannan wanda ya kuskure akai Allah ka yafe mana zaka wannan ko yafiyan da Allah zai masa li'annahu lam yaqsidhu saboda bai nufin yin sa da ganganci bane sai Allah ya yafi misalu zalika misalin wannan dan ku fahimta a sarari mala yace arada rajulun wani mutum ne yayin nufin an da hayawanan zai farautan wata dabba zai harbe ta ko zai jefe ta ya buge ta da abun harbinsa farama ramhahu sai ya harba abin harbinsa wa asaba insanan amma kash sai ya samu wani mutum wannan mutumin zahara fuji'atan bullowa ya kawai ba da sani ba ya jifa kawai ashe kwana ne wani na tahowa maimakon ya bige abin kawai sai ga wani ya bullo sai ya same shi fa'ara da hukatilan sai gashe nufinsa ya same shi da wannan abin matacce ya faduwar wasar ƙasa an gane ko? barin gaya muku wannan kisa ana a takaice wanda zai muku amfani shek nabil al'awadi malami ne a kasan saudiya channel ɗin ikara suna yawan sashi ina da wani kasar ɗinsa da yake da suna kisa sun minal waƙi'a labarurka abubuwan da suka faru true life stories ya faɗi wanda shi ya faru da saninsa da ganinsa wani ne ya zo soja ne shi bai da ɗabi'a in banda lokacin sallah zai je ofis ɗin oga ya ce mishi oga lokacin sallah ya tashi haka a bar mitin ɗin na oga zai rufe kofa ce da Allah a tashin an dawo sallah ku yaƙuri oga na da mitin da Allah ku jira ya gama da Allah zai saurare ku ku tsaya sai ogan shi ya fita zai je ofis da abokin ku tashi man lokacin sallah zai zaga yana gaya mutane assala assala assala assala assala in ya gama da duk offices din da ke gaban sai sauka kasa ya nafila ya jira ayi sallah sai ya dawo wannan ita ce ɗabi'arsa soja ne wata rana suna training da irin baby bullet din nan ma da suke amfani da shi ya hau sama kawai wani soja mistakenly sai harbe shi akai da aka harbe shi akai sai jiri ya ɗibe shi da ya faɗo kuma sai faɗo ta kai sai kanshi ya tsage dan uwan shi sojan da ke faɗa ya ce na rantse da girman Allah na ga brain tissue ɗinsa kwakwalwansa roman kwakwalwansa na ganta a ƙasa ta inda ya faɗo ya ce amma wallahi ga kwakwalwan shi a waje amma faɗi yake la ilaha illallah la ilaha illallah ya ce ba kwakwalwa ka ce a waje ba ya ce wallahi kwakwalwarsa na ganta a waje amma da kalmar shahada ya mutu babu mamaki man asha ala shay mitta alai duk wanda ya matsa mu kanshi ya rayu akan wani abu in jin kida kika matsa mu kanki wallahi zaki iya mutuwa kina kida wallahi alazim ga wani na a tudun wadan Kaduna da wakan inda ya mutu a bakin shi in karatun qur'ani ne wallahi zaki iya mutuwa kina karanta qur'ani ga shaykhul islam ibnu taymiya karshen rayuwar shi qur'ani ya kare yana karanta innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malik kaman yana ma duniya ban kwana na barku na wuce aljanna sai kun zo ayoyin da ya karanta na karshe a duniya kenan to haka ake so kirayu akan alkhairi akan sunna akan ibada kun gane ko neman ilimi bauta a dage ayi ayi ayi wannan rayuwar ba ta da tabbas ita nan fa gidan aiki ne fa duk wanda ya dauka hutu ya zo ya anan to ya dora kanshi a nan gidan aiki ake sayyidina abubakar radiyallahu anhu so takwas aka yi mai albishir da aljanna a rana daya so takwas a rana daya kuma aljanna takwas amma a ranar ne bayan annabi sallallahu ya rasu afwan bayan annabi sallallahu ya rasu aka zo a za a yi wani aiki aka ga yana jajja da baya suka ce ya ababakare ya khalifata rasul ya khalifa manzan Allah wai ba kai ne aka yi alƙawarin aljanna sau takwas a rana ɗaya bai ce ni ne mana suka ce wa mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa anka radin ai to har annabi ya rasu mu yana mai yarda da kai wallahi tallahi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo shawara ko mutum duk duniya ke wurin inda abubakar ya ce ga shawarar shi to bai sauraron wani kuma saboda ƙarshen yarda in abubakar ya kawo shawara to ba daukan na wani to duk da haka sai ga suke cewa to ya kake tsoro kana irin wannan taka tsantsan kana dagewa sai ce to bari ku ji ba iri na ake yaudara ba ya ce wallahi aljannan da annan suwa sai mu alkawari gaskiya ne kuma nasa Allah ba zai saba alkawari ba ya ce to barin gaya mu inda yau za a tashi kiyama in ji kafata ta dama a gidan aljanna wallahi ba zan daina aikin alkhairi ba sai na ji ta haguna ta shigo sannan zan ce alhamdulillah to kun ga gaskiyar imani kun ga abin da Allah yake so kuma gashi na sai Allah yadda da shi to tambayan da ni kuma za mu koyi zai na abubakar wannan yunwan da ya ta sha da bugun shi da aka rinka yi da zubar musu da jini da aka rinka yi da kwace musu dukiya da raba su da mahaifansu da koransu mutum ya tafiya yana ba annabi sallallahu alaihi bai da abun hawa kafa ta kumbura ta fashe tana jini ya yanki rigansa ya daura kafan kaman bandeji ya kalli kafa ya ce da ke ke kafa saurara ki ji wallahi ko zaki tsinke sai kin bi annabi ba wai jini ba to dina wannan wahalan a yau ga su can kwanci a kaburburan su suna hutawa suna jiran alkiyama to ga ranan koyi ga ranan koyi in dai hutu ne a nan gidan wallahi ko kina hutu wahala kike sha asalin hutu shine na aljanna yau a saki kabarin ki salin alin salin alin malaiku su miki maraba alhamdulillah ya'ya miji dangi a'a ba bakin cikin ki bane in Allah ya so sanadiyan ki ma sai shiryar da su ku hadu والذين امنوا وتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم kai ba wa'azi muke ba ku dawo mi karatu amma dai ku fahimci wannan magana ku fahimci muhimmancin ta yana da matukar muhimmanci ina ne yace sai ya kashe shi a matsayin matacce to irin wannan kisan fala yu'tabaru al-islamu hadha al-amal musulunci baya lura da irin wannan aiki na kisa da yi qatlan a matsayin kisa yuktalu bihi wanda za a ce shi ma a kamo shi a kashe shi bal sai dai abin da ke kan wanda ya wannan kisan alaihi diyatun akwai diya قتل الخطا نكسا دي نكسكري والله تبارك وتعالى ايضا يعفو عن الناس haka nan har wa yau Allah subhanahu wataala ya afu anin nasi ba nasi ba ya afu Allah yana yin rangwame da yafiya anin nasi ga wanda yayi akan mantuwa fa haythu tawaffaqat dhakiratuhu ayayin da tunaninsa ya tsaya fala taklif ba daura masa wani abu in ya manta tunaninsa ya kare kenan in mutum ya manta ai tunani ne ya kare mishi to saboda haka ba a kama mutum da wannan faman nasiya mathalan malai ce misali mutumin da ya manta cewa annahu sa'imun cewa shi yana azumi fa akala sai ya sha wa shariba kuma ya ci wa shariba ya sha na yi tuntube saboda na tuno asafirla na abokinmu ne a kinkinau shi dan uwa ne ba fillatin ya zo daga ƙauye shi bai yi karatu ba ya zo wurin dan uwansa ne ni kuma na je itikafi sai suka fita da dan uwansa babban sallah ne ana azumin arafa na washe ana gobe sallah ya dauki azumi shi bai ma taba sanin ana wani abu shi azumi ba dan uwan ya ce raka shi kasuwa sun je kasuwa dan uwan na magana she shi ya tsaya dan uwan bai sani ba sai da ya can gaba ya ji bai amsa mishi ba da ya juyo sai ya hange shi can a gaban randan wata shago na kasuwa ya dauki kofi astaghfirullah ya cika kofi da ruwa ya shayi tatil ya ji yunwa shine sai shi dan uwa ya ce da shi sunan mu ɗaya da wanda abu ya faru ce hai umar hana azumi shine sai astaghfirullah sai saki kofa a ƙasa ya ce na halaka ya ce ya ce na halaka wayo Allah na halaka sai ce da shi ai baka halaka ba manzal malam ya koya mana manzal Allah sallallahu alaihi ya ce wanda ya shayi manta ce haƙarya ne sauran dan uwa Abdulkarim ya ce Abdulkarim har yaushe ka zama malami har da za ka she haka ya raina mai ilimi shi ma bai dade da fitowa daga riga ba shi ne ce malam ne ya faɗa ya ce manzan Allah ya ce sai ce a'a shi bai yadda ba sai ce to inda gaske ne hai ma kasha in yana so yadda da hadisin to shi ma ya sai ce ai kai ka manta ne ni kuma ina ta ne to wannan ne language inda ya kasa ganewa mantuwan abinda na tuna kenan yanzu ya ce inda yana so yadda da fatawan shi sai dai shi ma sha ruwan to nan ne fa abu ya ki gagara shi ba zai sha ba sai suka dawo da ya zo wallahi na kusan mumini ne kuka ya dinga yi ciya ne zai je gaya ma Allah ya sha ruwa yana azumi to shi ne sai dan uwa ya zo ya same ni ce mun da Allah takwaranka na cikin damuwa gashi gashi abin da ya faru ka kwantar mai da hankali kai zai yadda da kai to iko Allah ni kuma yana jin bacci na ja bargo na rufa kawai sai na ji mutu ya zauna a gefen kaina assalamu alaikum ina waigawa alaikum assalam sai na ga mutu yana kuka na ga yana kwalla me ya faru ya ce hai na je kasuwa ni kuma da azarbabi sai na ce mishi ka sha ruwa ko ya ce ka ganni ne daga nan na ce a wanganka ba sai ce to haya aka yi ka sani na ce kai dai faɗa mu ban so ya san nan ya gaya mun sai ya ce kaji kaji ya abin yake sai na ce mishi ya Allah ya fe maka ya ce to azumi na fa ya ce Allah zai baka ladanka sai ya ce to alhamdulillah shi da abdulkarim ya ga abdulkarim ba malami ba ne ya zai ce mishi gashi gashi kun gane maganan ko to duk wanda ya ci akan mantuwa Allah subhanahu ta'ala ya haife mishi fa akala aw shariba fa huwa ala ibadatihi kuma hukuncin sa shine yana nan akan ibadarsa ibadarsa bai lalace ba sahihatan ibadarsa ingantacciya ne ladan shi nan cas ghaira batila ba ta lalace ba wa idza kanat al'uqubatu murtabitatun bit taklif idan ya kasance uquban da za a yi ma mutum na kamu da laifi yana da alaka da nauyin da aka daura mishi nasa ne fataklifu aidan to a wannan lokacin shi ma wannan nauyin na shari'a sai ya kasance murtabitun bil ikhtiyar yana da alaka da dauri da zabi da Allah yake ba mutum in kai kaza kana da lada in ba kai kaza ba kana da zunubi faman faman faqida iradatuhu duk mutumin da ya rasa nufinsa ya nufin yin wani abu sai bai samu isar mu wannan nufin ba wa ujbira kuma aka aka tursasa shi aka tursasa ma mutum bisalahin da me da takobi takobi ko makami au ghairihi ko wani abin da ba takobi ba kaman bindiga ala fi'li ma'siyatil akan sai ya aikata wani abu na saban Allah fala zamba alaihi a wannan lokacin mutum bai da zunubi Allah bai daura masa laifin wannan abun ba koda yayi na faɗa muku Ammar bin Yasir kissansa da shi da mahaifiyarsa Sumayya da babansa Yasir ko wanda annan sulasunan ke cewa duk wanda ke so ya yan aljanna a doron ƙasa to su ne waɗannan mutane uku ɗin tun suna duniya Allah ya ce a gaya musu su yan aljanna ne ana cutar da su annan sulasunan zai ce da su sabran ala yasir ku yi haƙuri ya ku iyalan gidan yasir Allah ya ce in gaya muku fa inna maw'idakumul janna alƙawarinku a wurin Allah ita ce aljanna ne za ku haɗu da ita mu ma Allah ka sa alƙawarin mu ita ce aljanna ina ne fala zamba alaihi mutum bai da laifi walau ukriha muslim alal kafir alal kufri walau ukriha inda a ce za a tursasa muslim mutum musulmi alal kufri akan sai yayi kafirci sai ya furta kalma ta kafirci falahu an yaf'ala to ya samu dama ya faɗi kafircin walakin amma fa ya sani bilisanihi faqad da harshe kawai zai faɗi kar yadda zuciyarsa ta amsa kun gane ko akwai da ma imanin su yayi karfin da ko da na furucin ne ba su yi kamar imamu ahmad bin hanbal lokacin da aka zo maganan cewa ƙur'ani maganan allah ne ko halittan Allah ne an ɗanɗana musu azaba mai yawa an kakkashe wasunsu irinsu ya haibi ni abi mu'ait ya haibi ni ma'in su sun faɗi cewa ƙur'ani sun faɗa don su tsira da iman da rayuwarsu ko wasu kuskure ba duk sun fita in bada imamu ahmad da tsufan shi da furfuran shi aka rinka dukan shi kamar za a kashe shi ana azabtar da shi su sun yi tauriya ne tauriyar da suka yi sukan yaka ne sai kun ga alƙur'ani zabura injila da attaura dukkan waɗannan halitta allah ne suna nufin yatsunsu da suka yi ƙirga da su sai a ce sun ji wahala a sake su amma shi imam ahmad bai haka ba me yasa da ya haibi ma'in ya zo ya ce mishi bayan ya fito ya ce da shi ya imam ahmad me yasa kana ma yana cikin prison ya ce me yasa ka matsa ma kanka bayan Allah ya baka kafa da zaka fita ya ce a'a ya ce kai ya haibi ma'in ka je ka tuban ma Allah saboda ba a dake ka ba kai tauriya ya ce kana kafa hujja da hadisin Ammar bin Yasir shi Ammar a hadisi a ce bugu suka dake shi suka lallasa shi sannan yace kai ko ba wanda ya dake ka ka a dake ka ka fada kun banci magana yace to me yasa kai baka fice ba halin Allah ya bude maka kofar da zaka fice yace to haka ne na yadda Allah ya bude min kofar amma ga dalili yace abu na farko shine duk duniya tana jin Imam Ahmad kowa na jin imamu ahmad idan na kuskura na faɗi wannan aka rubuta miliyoyin mutane za su halaka ba za su sanni ga abin da nake nufi ba ya ce kaji ɗaya ya ce na biyu ina da ɗalibai mata a wasu ƙasashe da suke bin karatuna mata ba sai su hayo dabban abin hawa a rako su su zo har ƙasan da yake yana prison su rubuta leta su ce muna fatan a fito mana da gawanka kana kan imani da abin da Allah da manzansa suka yadda ce fi soyuwa a gare mu aka a ce malaminmu ya canza daga sunnar ma'aiki sai su jefa masa litanta bayan katanga sai ya karanta to haka imam Ahmad ya tsaya ƙarshe kuma Allah ya fitar da shi kun gane ko to amma me muke cewa shine idan mutum ya ga azaba ko da kalman kafirci in ya faɗa bai laifi ba an gane ko in ya faɗa bai laifi ba amma da sharaɗi ya zamto da baki kawai ya faɗa zuciyarsa ba ta da abin da ya faɗa ba ƙala ta'ala Allah maɗaukaki da kansa yake cewa illa man ukuri haga kisa amma ɗin ma Allah ce sai dai wanda aka tursasa shi wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhalin zuciyarsa tana natse da imani yustasna min qa'idatil ikra an yi togaciya ga ka'idan wanda aka tursasa alqatul ya zamto kisa ne kisa ne za a yi za a yi za a kashe shi ne falayu ba fa wannan lokaci baya halasta ya bari a kashe shi alhalin zai iya fitar da kansa an gane ko ad-durusul mustafadatu min al-hadith darusan da zamu amfana da su a cikin wannan hadisi shine na farko la yuhasabu ba a yi ma mutum hisabi illa al-muta'ammid al-alim bil hukm face sai mutumin da al-muta'ammid da gangar yayi aiki da gangar ya aikata al'alimu bil hukum kuma ya san hukunci abin da yi kenan ma shi jahili ne ma bala a kama shi da laifin ba kun fahimci maganin yawwa na biyu raf'ut taklif an ɗauke nauyin shari'a anil mufti ga mutumin da ya kuskure duk wanda ya kan kuskure shari'a ta ɗauke laifin ta ɗauke nauyin yanzu ta riƙe a wurinta wannan sai haka mutumin da ya akan mantuwa ta ma shari'a ta karɓa nauyin walmukrah da wanda aka tursasa shi shi ma wannan shari'a ta ɗauke mai nauyi na uku daga cikin fa'idodi haisu ta kunil kasdu gwargwadon yadda mutum ya nufi ya ƙa'u taklif gwargwadon yadda nauyi ke hawa kan shi nan a bayan mun karanta ina mala'amalu bin niyyat na hudu layi ba hulkatul fil ikra baya halasta mutum ya bari a kashe shi akan tursasawa in kana da fita sai ka fice na biyar a shari'atu shari'ar musulunci da kuka gani taisiru menene tasiru ma'a tabi'atul bashar tasiru shari'ar musulunci tana tafiya ne ma'a tabi'atul bashar tare da ɗabi'an mutum ta ɗabi'a ta ɗan adamtaka bata saba ba to da hadisai biyu na somi amma ina ganin dai ina so mi sauran littafin wa alaikun salam na'am eh in na nafila ne ba sai mutum Mm. babu ramuwa babu babu kuma hukuncin yana azumin nafila da na wajibi duka kin gane duk wanda ya manta nan sulasa ya kawo hadisin mutlak ba a samu wani abu da ya hassasa cewan na nafila ko na kaza ba duka hukuncin su ɗaya ne kin gane ko bambancin azumin nafila da na wajibi ko wurin niyya ne azumin wajibi ku ji wannan fa'idan tana da kyau tambayan ki yayi ma'ana azumin wajibi dole sai ka yi ninya kafin fara shi azumin nafila ko za ka iya yin ninya bayan ka fara shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shigo gida ya tambayi iyalansa abinci su ce babu sai ce idan inni sa'imun to daga yanzu na zarce da azumi ne shigo wuraren azahar ko wani makamancin lokaci irin wannan ce akwai abinci su ce babu sai ce to kawai bari ci gaba da azumi nafila ana iya mata wannan amma ta wajibi ba a yi dole sai an yi ninya shi yasa ake cewa karka kwanta bacci har sai ka ji ko kayan abin nan da sauransu to dole sai da ninya kin fahimci magana ba za ki zo ki ce to yau alhamis e akwai abinci a ce sai dai indomi a abincin yara dama ana bi na ramuwan guda uku kawai bari in dora in cika shi ya zama daya balaki ba saboda ramuwa wajibi ne kin fanci magana amma na alhamis ne zaki iya yi ko na litini wallahi ala wa alaikum assalam hmm hmm e mana ai ba baccin bane ko rashin bacci loka dacewa da lokacin ne shi ana so a bacci ne saboda a samu karfin yin sallan a natsayi kuma kar mutum ya zo ya rasa sallan asubahi saboda sallan asuba wajiba ce ba barin wajibi saboda nafila kin fahimci magana yawwa ma in lokacin ya kai ana samun longer day shorter night longer night shorter day ko kamar shi ne suke ce ma longitude and latitude ko me suke kiran shi so sanda dare ke tsayi ko kaza ake ga lokaci kamar yanzu kin ga shida saura yanzu ina ga sanda zamu zo mi ramadan kila za ku ga wurin karfe bakwai kila da wani abu ma za a rinka magrib amma ka gama sai ga an dawo ma shida saura wani abu ko shida da minti biyar ana shan ruwa to irin wannan duk da inda lokaci zai juya in karfe biyu na dare yayi galibi lokacin ya riga ya shiga inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layl thuluthayil layl shi ake magana ka samu 2 over 3 na karshen dare 2 over 3 da karshen dare in ya shiga shi kenan yawanci mun yi lissafi da malamin mu Sheikh Abdullahi Abba hafizahullahu ta'ala da dadewa yakan fara wuraren karfe biyu duk yanda ya juya biyu dai da dan kadan ya shiga tun daga wannan lokacin har asuba duk lokacin da kika dace da shi a nafila kin shiga cikin hadisin Imam Muslim insha Allah
kai daidai wannan lokacin da yake in ya kwanta ba zai tashi daidai lokacin sai ya gabatar da lafiyar kafin eh haka ne saboda tashi lokacin asuba eh yayi ba ta yi ba a yayi yayi lokaci ake magana ba sharadi bane sai an yi bacci kafin ayi sallah sai an yi bacci a a ina ba sharadi bane sharadin shine dacewa da lokacin eh ina ne muka tsaya na nawa na sha daya aswatul qalb a a Ta- ta'sirul umuri ala al-asi malai na magana akan mummunan sakamakon da suke faruwa da mutum idan yana aikata zunubai ko abu na goma sha ɗaya daga cikin munanan abubuwan da suke faruwa daga mai aikata zunubai shine tasirul umur tsanan- tsananin al'amura al'amura sukan yi tsanani alal asi ga mutumin da ke saban Allah don da ke saba ma Allah al'amuransa sukan yi masa tsanani fala yattajihu ila amrin mutum ba zai fuskanci wani al'amari ba illa wa ya ji duhu muhlikan donahu face sai ga wannan abin an rufe shi ban da shi wannan abin da yake nema sai ga kawai mutane ke samu amma shi babu shi a ciki au muta'assiran alaihi ko kuma ga kowa na samu cikin sauki amma shi muta'assiran alai ana tsananta mishi a wurin samun abin sannan mutum ga wani abu na mai tsananin samuwa to ya je duba ayyukansa qala ibn al-jawzi ibn al-jawzi Allah ya yi masa rahama ba fa ibn al-qayyim al-jawziya ba shi wannan ibn al-jauzi sunansa yake cewa daqa bi amrun wani abu yayi mun kunci wani abu wani al'amari ya sa ni cikin kunci aujaba ghamman wanda wannan kuncin ya wajabta mun shiga cikin damuwa laziman da'iman bakin ciki na tutur wani abu na shiga yasa ni bakin ciki ko kin sa ko ni irin damuwa wanda ko baki tana shi ba kina jin shi a ranki kun gane akwai wani abu wanda yana nan a ranki kawai in dai kika shige shi ko kina cikin mutane kina jin kamar dai akwai wani abu akwai wani abu me shi kina tuna dai akwai wani abu akwai wani abu za ki ga shi kanshi wannan damuwan ya hana ki sakewa akan abin da kike kai kun fahimta to shine irin wannan yake nufi yace akhadtu wannan kuncin da na shiga akhadtu sai ya sanya ni ubaligu fil fikri na kai matuƙa wurin tunani ina ta zurfafa tunani na wai me yasa wai me yasa fil khalas ina neman mafita yace na shiga kunci sai na rinka tsananta tunani na ya zan yin samu mafita min hadhihi alhumum daga cikin waɗannan bakin ciki daban-daban da na shige su bi kulli hilatin ta hanyar duk wata dubara da nake jin Allah ya bani wa bi kulli wajhin kuma ta kowace fuska azumi zan yi sadaka zan yi zumunci in gaida mara lafiya ne in haka rijiya ne ya zan yi ne in fita daga wannan kunci yana ta tunane tunane yace fa ma ra'aytu tariqan lil khalas ban ga wata hanya da take mafita ga wannan bakin ciki ba fa'aradtu li hadhihi fa'aradat li hadhihi al-aya kawai sai na ji wannan ayan ta faɗo min a rai wace aya ce wa man yattaqilla duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa ya ji Allahu makhraja da sannu Allah zai sanya masa mafita daga halin da yake ciki bugu da ƙari wa yarzuqu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani yace fa'alimtu daga nan sai na samu ilimin cewa annat taqwa lallai tsoron Allah sababun lil khuruj min kulli ghammin hanya ce dalili ne na fita daga duk wani bakin cikin duniya fama kana yace bai kasance ba ban bata lokaci ba illa an hamam illa an hamamtu face nayi yunkuri bi taqiqi taqwa ngana tabbatar da tsoron Allah a raina fa wajadtu al makhraj yace sai kwashi kuwa Allah ya samu mafita na samu kuma Allah ka azurta mu na sha biyu kaswatul qalb din mai sabon Allah zai samu kekeshewan zuciya fama duriba abdun bi uqubatin a'zama min qaswatil qalb wal bu'd anillah malan yayi zancen magana ne yace fama duriba abdun bi uqubatin ba a taba dukan bawa da wata mummunan uquba ba a'zamu uquba mafi girma wanda tafi girman kaswatul qalbi kekeshewan zuciya wal bu'di anillah da nisantan Allah ba abin da akan bigi mutum da shi ya zanto an mai rauni a wurin Allah kaman a jefe shi da kekeshewan zuciya a je makabarta mutum na sata duk ayoyin qur'an duk ayoyin waƙoƙi kin haddace ayoyin qur'ani ba su a zuciyarki duk kasuwanni kin san farashin su amma baki san farashin hadisan annabi ba ba su ba su ne layinki ba ba su bane layinki a waɗannan wasu abu ne daban wasu ta shafa ke ba da ke ba kuma likafa ne za ki shiga kabari za a danna ki Allah ya sa a gyara faƙad khuliqatin nar haƙiƙa an halicci wuta bi idhabatil qulub dan ta narkar da zukata alqasiya wanda suka kekeshe ma Allah a duniya dalilin halittar wuta ta narkar da irin waɗannan zukata ran alƙiyama Allah ka tsare mu wa ab'adal qulub anillah mafi nisan zuciya ga barin Allah qalbul aqasi ita ce zuciyar da take kashe aka batta zunubai suka zo har ba tsoron Allah a cikin ta wa idha qasal qalb idan zuciya ta kekashe qahatatul ain sai zukata su fako su fari su zama ba su iya zubar da hawaye ba su tsoron Allah fala ya ta'assaru bi nushin ta yanda zaka ga zuciyar nan ba ta tasirantuwa ko an mata nasiha wala bi mau'izatin kuma ba ta tasirantuwa da kowane irin wa'azi wa ma jaffatid dumu'i ba taba busar da hawaye ba illa bi qaswatil qalb sai ta sanadiyan kekeshewan zuciya wa ma qasatil qulub zuciya ba ta taba kekeshewa ba illa li kasarati dhunub sai idan zunubai sun mata yawa wa qad hazzara ahli ilm haƙiƙa ma'abota ilimi sun tsoratar sun yi gargaɗi min qaswatil qalb akan mutum ya bar zuciyarsa ta kekeshe wa ahsanu fi wasfi dawa'i kuma sun kyautata wurin siffanta mana maganin da ke warware wannan cutan kama qala al-imam ahmad lamma su'ila kaman yanda imam ahmad ya faɗa a lokacin da aka tambaye shi bimatalinul qulub bimatalinul qulub wa ya imam ahmad wai da menene zukata suke yin taushi ne ƙwala sai ya ce ga abin da ke sa zuciya taushi to ku rike ku maza ku rike ku rike su bi aklil halal cin halal kakki ci haram yar uwa kun gane ko ki ci halal karki ci haram zuciyarki za ta yi taushi Allah ka azurta mu da halal qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace alƙalbu ya muridu zuciya fa tana rashin lafiya jama'a kama ya muridul badan kamar yadda jiki yake rashin lafiya wa shifa'uhu warakar rashin lafiyan zuciyan nan kuwa fi taubat yana cikin tuba in kin san kin laifi je ki tuba wa yasda'u kuma zuciya takan yi tsatsa kama yasda'ul mir'atu kamar yadda madubi kan yi tsatsa wa jala'uhu wankewan wannan tsatsa kuwa azzikiru yana faruwa ne da ambatan Allah wa ya'ra sannan zuciya takan yi tsiraita takan tsiraitu kama kama ya'ra aljismu kaman yanda jiki aljismu yake yin tsiraici wa zinatuhu kawan zuciya kuwa adan zuciya attaqwa shine tsoron Allah kun ji manya wa yaju'u kai zuciya fa takan ji kishi wai yakan ji yunwa takan ji yunwa wa yadhma kuma ta ji kishi kama ya ju'ul badan kama yanda jiki kan ji yunwa wa ta'amuhu abincin zuciya wa sharabuhu da abin shansa da ke raya shi al ma'rifatu shine sanin Allah in kina neman ilimi zuciyarki za ta yi rai Allah mun gode maka Allah ka ƙara mana wa tawakkul da dogaro ga Allah wal inabati da koma zuwa ga Allah fa'iyaka don haka a hirɗinka ya kai musulmi wal gafla da shagala kakka kuskura ka shiga cikin shagalallu ‘yan duniya amman ja'ala li hayatika ajalan kakka shagala ga wanda ya sa rayuwanka lokaci Allah kenan ya riga ya sa lokaci da ni da kudin nan wallahi wata rana sai kun zo karatu a ce sai dai jana'iza kawai an gama a an gama ina shi kenan sai dai wani ya hau kujeran nan kuma ke ma wata ranar za mu zo wance a ce ai malam ta bar wasiya kai mata sallah an gama shi kenan ko ba abinda zai canza tafiya dai za a yi to kakku gafala kakku raka fala duk abinda za ku yi a duniya kakku ban lahira mafi hanyar lahira ku yi karatu ku yi karatu wallahi duk wanda bai karatun addini halakan shi abu ne mai sauki duk wanda bai karatun addini don ya halaka wallahi abu ne mai sauki ko mun nagartan shi amma kun ga karatun addini wallahi ko zaki zame ka zame don Allah ya dawo da rayuwa cikin rayuwa kike tan gargargen ku bi hanya har amanta baya wallahi sai karatun addini to kar ku shagala ku karanta Qur'ani ku yi sallah ku yi sadaka ku sada zumunci ku nemi ilimin addini insha Allah ku za ku tsira mu ma Allah ya tsirar da mu da ku baki daya ya kuma yafe mana kurakuran mu wani ayyamika wa anfasika amadan kakka shagala ga wanda ya sanya ma ayyamika kwanakinka wa anfasika da numfashinka amadan wani zamani Allah ya riga ya sa ya lokacin da duk numfashin nan zai tsaya kuma in yazo walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wa amma siwahu budda kakka shagala ga wanda in ba shi ba ba wani wa alaikumus salam aina kai ba take idan ودخلي وخذي wala budda lahu minhu kuma Allah shine wanda babu makawa sai sai sai sai sai gunshi ba a samu komai sai a gunsa an fahimta hatta zakal masahib khudi wa dhabi ma'ahuma na sha uku التعرض لسخط الله وغضبه بجروا غفشن الله da tsananin fushinsa a sakhar da alghadab duk fushi ne to sai a ce bijirowa ga fushin Allah mai tsanani an gane ko duk mai saba Allah yana gaito ma kanshi fushin Allah faman asa duk wanda ya saba ma Allah wa adbara ya juya ma Allah baya wurin an rabbihi gabarin Allah wa maulahu kuma halicinsa faqad arrada nafsahu lil azab to wannan ya bijiro ma kansa da azaba gadan gadan qala ta'ala Allah madaukaki da kansa yace wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududa yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin wa man ya'si Allah duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu da manzansa wa yata'adda hududahu kuma yake keta iyakokin Allah to ya sani yudkhilhu naran Allah zai shigar da shi wata irin wuta Allah ka tsare mu khalidan fiha yana mai dawama a wannan wutan walahu azabun muhin kuma yana da azaba mai wulakantarwa Allah ka tsare mu dan tsarkin sunayenka wa tazdadul uquba wannan uquban kan karu ya ku yan uwa musulmi idza kanat an ilmin in ya zamto mutun yana sana kuma ya aikata laifin Allah ka yafe mana qad dhukira bihi al-abd wanda an tunatar da mutun game da wannan abun fa laifi ne amma yayi qala ta'ala Allah dakin sarki ya ce man wa man azam mimman dhukira bi ayati rabbih wa yafi girman zalunci fiye da mutumin da ya bijire ya bada baya ga ambaton ubangijinsa thumma an ga ambaton ubangijinsa ko thumma a'rada an hasan nan ya bada baya ya bijire ma ambaton Allah din inna minal mujrimin lallai ku sani mu dangane da masu bijirewa muntaqimu na masu daukan fansa ne za mu haɗu kuma za mu ɗaukan sa a kansu Allah ya tsare mu don haka mu tsaya nan sai mu tashi tarukul salamati min adh ko yanzu mun ji mummunan sakamakon zunubai insha Allah za mu ji kuma hanyoyin kubuta daga zunuban gaskiya yau za mu fi ko kaɗan ne insha Allah yau 24 ne ko da nawa ifa ba na so in ji wata ya tafi malamai za su sha jininmu ban ji ba mun ga iyaye ne za mu magori sosai allah ya musu albarka da mu baki daya yawwa ina ka ummanta wannan littafin tariqus salihina ila rabbil alamin na sa sun kusun su siye shi sanda muke karatu a masallacin malam jidda uthman suwa ke da shi a cikin ku eh to kina da shi ko to ki aje ki aje shi da kyau ina ga mun gama 40 hadis shi zami zan bayani game da littafin duk wanda ba ta da shi ta sai da wayanta ta siya ba ta asara ba wanda ba ta da wannan littafin ni dai na ganin ta asara mai yawa ni a wuri na garin rasa wayata da rasa littafin na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu a ciki wanda sunan littafin ya ci sunan shi hanyar nagartattun bayi zuwa ga ubangijin talikai in na mi mai wani sunan mu ce kawai hanyar zuwa aljanna kai tsaye ba kwana sunan littafin nan kenan duk abin da ya kamata a rayuwarki ki yi shiga aljanna yana cikin nan kuma annabi ya faɗa ko sharhi malam bai yi abinda ke cikinsa duk manganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka shine littafin da nake tunanin za mu samu gama 40 hadith in ba ku da shi ku je kasuwa ku siyo na daina siyo muku littafi har yanzu akwai littafai na da yawa hannun ku sun karba ba su ba da kuɗin su ba har yau haka na ke gaya mu kun ga ba a kyauta mun ban karantar da ku kuma siyo muku littafi ku rike mun kuɗi ai ba ku kyauta mun ba to ku je ku siyo na san dubu biyu ake sai da shi ko dubu da dari takwas amma yan kurmin mashi suwa sun yaso su sun fara siya malam usman zai siyo musu daga kano ya ce an samu a kano dubu ɗaya da ɗari biyar ban san ko har yanzu suna na haka ba in kuna so zan mishi magana ku tura mai da kuɗi ya kawo muku ina fatan kafin ramadan mu fara shi insha Allah in ma mun ga dama mun zo da ramadan za mu yi majalisi ya zamto shi kaɗai za mu rinka karantawa an gane ko ina za mu tashi kamar malayu na gajil wudu to inda a shaidan da na yi ma layan kudul wudu tashi tun tara ga watan goma kafin korona ta sake kora mu kenan ha Allah ya tsari mun yi bayani akan alola da yadda ake yinsa da komai nashi da ko to nan malam zai magana akan ma la yanqudul wudu'a abinda baya warware baya warware alola bari mu je a gurguje mu samu a minti biyar insha Allah wa huwa sittatu ashiya abubuwan da ba su warware alola guda shida ne an gane ko abubuwan da ba su warware alola guda nawa guda shida al-awwalu na farkon su masul mar'ati biduni ha'il shafan jikin mace ba tare da shamaki ba kaman safa ko makamantansu wala hujjata liman istadalla bi qawlihi ta'ala babu hujja ga wanda suka kafa dalili da fadin Allah da suke cewa Allah ya ce aula mastumun nisa ko idan kuka shafi mata falam tajidu ma'an kuma bayan kun shafe bayan kun shafe sun sai ba ku samu ruwa ba fatayamma muto ku yi temama kun gane kenan kun ga ya nuna cewa a wannan an fassara wannan hadisin da lamastumun nisa shafan mata a haka zai nuna cewa alula ta kare kenan tunda an ce ba ku samu ruwa ba to ku taimama to alula ba ta kare ba ba za a magana a taimama ba kun gane magana to shine amma wannan ba hujja bane dan abinda ayan ke nufi malam yace fallamsul murad fil ayatil karima shafan da ake magana a wannan aya huwal jima shine jima'i saboda shari'ar musulunci yana da kawaici da kunya kun gane Allah bai faɗin magana gatsai mara ladabi haka nan sallallahu alaihi duk abin da yake da kazanta ko rashin ladabi yakan yi ishara gare shi ba tare da faɗin sa ba sai in wuri ya ƙure kun gane to wannan annabi sallallahu alaihi ya koyo ne shi ma daga alqur'ani saboda ba wanda ya kai shi aiki da alqur'ani an gane na'am qala shaykh ibn baz shaykh abdulaziz ibn baz Allah ya masa rahama yake cewa masul mar'ati shafan jikin mace layin kudul wudu a bai warware alola mutlakan wannan magana ce sakakka wanda ba bukaidi a kanta sawa'un shin daidai ne kana zalika an shahwatin wannan shafan jikin macen da aka yi dan sha'awa ne au ghairi shahwatin ko ba dan sha'awa bane fi asahi qaulil ulama wannan tace magana cewa ba baya warware alola shine mafi ingancin magana a cikin mafi maganganun malamai guda biyu akan cewa yana warwarewa ko warwarewa mafi ingancin shine baya warwarewa malam ya kharuj min hushai matukan dai ba wani abu ya fita ba ta sanadiyan taba jikin mace din daga mafita na sha'awa me yasa malam bin baz ya faɗi wannan yace li annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi qabbala ba'd nisa'ihi ya rungumi ya sumbanci wasu daga cikin sashin matansa thumma salla sai aka ga kuma ya ji yayi salla walam yatawadda ba tare da ya sake yin alola ba an fahimci magana kenan wannan aiki annabi sallallahu alaihi ya nuna mana cewa alola bata warware ba sai dai fa ahir kuma qultu malam sa'ad bin sa'id ko Sheikh Sa'ad bin Yusuf Abu Aziz yace ni kuma sai nace ma'a mura'ati annal mar'atul ajnabiyya tare da alura fa annal lamsul mar'atul ajnabiyya shafan jikin mace manisanciya wanda ba matan mutum ba li ghairi daruratin ba tare da wani lalura ba kamar na rashin lafiya da sauransu haramun haramun ne fa ka samu yan zahiriya kuma marasa tarbiyya an fahimta yawwa ana magana hukuncin fiqihu ne ba na maganan halaltawa ba shi da abinda malam ke so a gane an gane ko yawwa lakin sai ya ce sai dai ko da hakan ya faru layan kudul wudu bai warware alola ba Allah ya tsare asani abu na biyu daga cikin abin da ba su warware alola shine khurujul dam kuna kiyaye karatun da yana da fa'ida ba khurujul dam fitan jini min ghairil makhrajil mu'tad ba daga wurin da aka saba ba jini ya fito ba daga inda aka sannan ne mafitansa ba an gane ko to ya sauke lamba a ƙasa lamba ta nawa a'a ta a'a na uku ya kuka bari wanda ke da ido biyu ta riga ku ganin wurin na uku ku je na uku da ya ce al-mukhrijul mu'tad mafitan jini wanda aka saba sanin cewa nan ne mafitan jini shine al-qabl wad-dubur gaba da bayan mutum na al'auran shi galibi ta na aka saba sanin jini yana fita ko ko a ce akwai basir ka ne ne sauransu ko a ce jinin al'ada ko nifasi ko wane ne wannan dai ko tsargiya ga namiji ko shi ma na fidda jini to shi ne malai ce waɗannan su ne wurare biyu da a shari'ance aka sannan ne jini yake fita aka sabance ya ce wa alaihi faddamul khariju min al'amfi kuma akan wannan za mu san jinin da ke fita daga hanci shine haɓo kun gane ko jinin haɓo layan kudul wudu bai warware alola saboda bai fita min mukhrajil mu'tad ba an gane karatun yawwa mukhrajil mu'tad shine gaba da baya amma duk inda ba nan ba kamar mutum ya ji rauni a yanka wuri a mai aiki ga jini a bandeji zai sallan shi za ku ji a gaba zai kawo maganar sahabbai ma faqad akhraj al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisi talikan yana taliki akan wannan hadisi mujalladi na daya hadisi na 281 wa salahu ibn abi shayba bi sanadin sahih kama qala fi fath al-bari an an hasan al-basri al-hasan al-basri yake cewa qala yake cewa ma zala al-muslimun sahabbai basu gushe ba da tabi'ai yusalluna suna yin sallah fi jarahatihim a cikin raunin da aka yi musu a wurin yaki kun gane inda ku yana warware alula ba zai ci sallah amma suna sallah a cikin jinanan su na wannan athalithu na uku daga cikin abubuwan da ba su warware alula alqai'u shine amai yin amai alqai'u bai warware alula wa nahwuhu da makamancin sa kaman tumbudi ko ko mutun ya gyatsa ko ya ci abinci ya dawo mishi ba mai kama da amai din nan ko wannan bai warware alula arrabi'u na hudu a shakku fil hadathi mutum ya shakkan alolan shi ta kare ko bata kare ba fa an ubbad bin tamim an karbo daga ubbad bin tamim an ammihi daga ammin sa kare yake cewa shukiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wani mutum ya kai kara wurin annabi sallallahu alaihi wasallama a yakhli yakhilu ilaihi shay'un wani abu yana rikitar da shi fi sala a sallah sai ji kaman yayi fitan iska kaman bai yi ba sai ke tambaya annabi sallallahu alaihi zai bar sallan ne qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi la yansarif kada ya juya ya bar sallah hatta yasma sautan har sai ya ji karan fitan wannan iska din aw ya ji rihan ko kuma ya ji iskan abin na lalacewan iska wari kenan alkhamisu daga cikin abin da bai lalata alola shine alqahqahatu fi salah mutun ya keke ya barke da dariya a cikin sallah wannan latan qudul wudu'a baya warware alola amma dai an ji kunya ko li'adami sihhati ma warada fi dhalika domin abin da yazo akan cewa dariya a sallah na warware alula bai inganta ba as-sadisu na shida na karshe tagsilul mayyit yima mamaci wanka in mutun yima mamaci wanka alulan shi nan la yanqudul wudu'a wannan wankan mamacin bai warware ma mutun alulansa walakin sai dai yustahabu mustahabi ne alwudu in ka wanke mamaci kai ma kai alula min tafsilihi ga wanda daga yin wankan mamaci in ka wanke shi kai ma kai كما تقدم كما عند من فدا ابا ان شاء الله سيمتاش المس على الخفين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آمين